أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda yake gudana karatu na ranar lahadi kamar yadda aka saba a nan masjid sabilul huda ga wanka tare da magara inda muke gabatar da littafi na al'adab al-mufrad na wani malami muhammad bin ismail wanda aka yi saninsa da imamu buhari wanda imamu buhari ya rasu hijirata da shekara 256 yau muna ranar ladi nawa ga jimadar awwal uku ko a uku ne kenan jiya a karatun maɗar muka ce biye kenan bi ga watan jimadar awwal shekara ta 446 to kun saba ne da fata allah ya mana muwafaka a bisa abinda za mu karanta a wancan satin satin da ya wuce muna mun kare mun kare babe na 241 341 sati da ya huce mun kare babe na 341 duk ruwayoyi da suke cikin babe na 341 mun kare su yanzu mu tashi sabon babe babe na 342 babe na 342 hadisi na 792 haka ne ko? gabasin tayi kenan babu turuwa sankarin dai hadisi sassan katurbin dutse ko? eh nan za mu tashi karatu da yau kenan kan babu ne muka tsaya wancan satin tarjama babar da imam buhari ya ne tarjama baba ragulun babu waya atika bil akhbari man lam tuzawwidi waya atika bil akhbari man lam tuzawwidi to ajana wannan bai tuwaye jazakallahu khair ويأتيك بالأخبار من لم تزوج الفتى بن عبد الفتى بن عبد طرفة بن معبد آه قولي وانا بن عبد وبن معبد يهزا بن عبد عمل يهزا الفتى بن عبد الفتى بن عبد akwai diwan in alfata bin abd cikin shu'ara amma dai ba shu'ara ne ba na zamanin yana cikin yiwuwa bil asar fi ai asar jahiliya
ai usul adab da kwai asar ma kabla islam da asar da islam ko fi to wannan arfa kamar su umar da kais wani asar suke asar jahili sai ko kuma da suka zo asar da islam suwa yi masala su hassan bin sabit su suwa su faransa su jare duk wannan ayi suna asar da islam ko to shi karfa wannan ko fi ayi asar jahiliya أي جارية هو في أي أثر أثر بأثر الجاهل ما قبل الإسلام نقول هو في أثر ما قبل الإسلام أو هو في أثر الجاهل كله سواء لأن الشعراء والنسلو كمسلمين في شورى الشمس ما قبل الإسلام هو أثر الجاهل أما ده إلى سو حسان سو فرنسا سو جرير يسورنسو كما الشعراء وبني أمية دنا حسان بن ثابت سو أيدي دونا سيأتي مس الشعراء أثر الإسلام تو شو أنا أرفض بن عبد هو كان في أثر ما قبل الإسلام لأنه هو فيها ثلاثين سنة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم idan za ka shi ka afirka a aiki annabi sallallahu alaihi wasallam ma shi wannan sha'ir din alfata bin ab ya rasu shekara 30 kan a aiki annabi sallallahu alaihi wasallam kenan nara huwa annahu fi asarin asarin jahili kenan huwa fi asali jahili amma da duk abiyar da yake kawowa abiyar ne na kamar zaka ga ya shafi abubuwan kiri duk baitocin nashi yake kawowa baitoci ne wanda suka shafi abubuwan kiri kenan da ya kama buhari ma wannan baban yace wa ya'tika bil ahbari mallam tuzawid to ai shadar bait ne ina baitin yake ai karshen baitin ne ka ina farkon baitin kai malam ai wannan a ƙarshen baitin ne ka ƙarshen satar akhir ne ka na baitin ba ka farkon ba تشق على قبر الأكفان ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا يقول يجي وليأتيك بالأخبار ما لم تزوج توجبها إيه عبد الله تو تو Zuko. To za ka lafa shi. Kenan wannan eh, baitu wane ne? Baitu wane ne wakati? Darfata bini, Darfata bini abu. Ya ka shaɗar baiti ne sai Buhari babi a kan shi. Kenan babin da Buhari nan da ya ce ma waya atika bil ahbari mallam tuzawwi. zai kama babin ya nuna ma wai kamar zai ma babin ne akan yin waka su ai waka kishi biyu ne da kwai waka ta mu yanzu ta ganga da karaya da juyawa da murdawa da daɗin murya ko to su wancan waka ta su ai waka ce ake yi ta hikima za a faɗi abu na hikima wasu abubuwa na hikima ka ana faɗin su a hikima to wannan ba laifi ne ba jinsu ko a kasima a wa'azi ko a wani abu kenan shine buhari ma wannan baban yace wannan kaulin na wannan mawaƙin hatta annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yawan wadin wannan baiti kenan abubuwa a yanzu ma yanzu ka doka mawaƙan mu na gargajiya irin su shata su dan koyar da sauransu ai da kowa an su kalmomi da zasu wadi ai kalmomin kamar wa'azi ne amma dai su wadi su akan me a waka zaka ga har malamai suna wa'azi sai sai kamar yanda ana ba da reference nasu ana ta wani ya ce kaza ko wani ya ce kaza misali a waƙoƙi ma na musa ga aiki wani kalma mutumin kirki ne kamar yadda mawaƙi ne ce wanda ya kirki ya sani wanda ya fata ya sani wanda ya abin kirki ya sani dan kwarakwarai ne ko shata ya ce wanda ya abin kirki ya sani wanda ya fata ya sani wani ne wannan ai abin abin kirki ne kenan shi ma wannan akan asali jahili ne ya kawo wannan baitin amma dai baitin dai ka ai abin mai abin kirki ne don wani akan waka an tambayi aisha umul muminina aisha da aka tambaye ta umul umaira siddiqa umul muminina sai aka tambaye ta akan waka sai ta ce minhu hasanun wa minhu kabihun ita a waka da kwai mai kyawo da kwai mai mara kyawo to ya zaka yi kai sai ce sai ta ce huz bil hasan ka ɗauki wanda yake da kyau wad al kabe kuma kabi wadda alkabi kamar wadda bai rike yana ba ta yi kwallon waka gaba daya ita ce a waka da kwai mai kyau da kwai mara kyau amma dai ka doki mai kyau kamar mara kyau amma dai duk ka gani amma dai ba irin ta mace ta yanzu ba ai mu ta mace yanzu ta gitar ta ganga ta rawa ta karaya ce ba wacce ba ke su wancan waƙoƙinsu kamar dai wannan ne suke faɗi hikimomi ne suke yinsu a zane a baiti-baiti kamar yanzu ka zo ka yi waƙen wani abu na gudun duniya ko na san annabi sallallahu alaihi wasallama ko na tauhidi ko na wani abuwa amma dai ba da ba da ganga ba ba da karaya ba ba da lauye-lauye ba ba da rera murya ba kenan ai shi shedan yana zuwa gurin ganga da gitar da kiɗa-kiɗa haka idan su wannan irin su karfata bin abdin na waƙa shi ai baiti baiti baiti baiti ne suke yi mun gane idan shi ne buhari sai ya kama wannan baban yama akan kamar zai ma bayani akan waka kamar wace waka ce ta kamata a yi wacce ce ba a yi ba kenan da zai fara ma sai ka baban sai ya kawo kwadin wani mawaki wanda ake ce mai karfata bin abd wanda ya rasu hikinkan hijiran martinka a yi annabi sallallahu alaihi wasallama da shekara ɗari. muka ce baitin nashi yana cewa satubdi lakal ayyamu ma kuntu jahilan wa ya'tika bil ahbari ma lam tuzawwaj fasara wannan baitin nashi yake cewa kwanikai kwanikai da zamani za su sanar da kai abinda baka sani ba ba kwanikai da zamani za su sanar da kai abinda baka sani ba kuma labari zai zo ma ga wanda baka bashi guzurin shi kaka neman labari ba kwa zamani zai kama ku zamani da kwanikai zai kama abinda baka sani ba kuma labari wani zai kama labari wanda baka bashi guzurin ya kama labarin ba shi ne yake faɗin wannan kenan da shi yace wa ya'tika bil ahbari man lam tuzawwid kenan wanda baka bashi guziri ba wanda baka bashi ba guziri zai ka maka labari kenan shine wa ya'tika bil ahbari zai zo maka wa ya'tika bil ahbari zai zo maka da labari wane man lam tuzawwid wanda baka bashi ba guziri kenan zaka fasata gaba ɗaya shakar bai ɗin sayati wa ya'tika bil ahbar mallam tuzawwid ya zaka saba wanda baka bashi guziri ba zai zo maka da labari wanda baka bashi guziri ba zai zo maka da labari in ka gaba da wancan baitin nashi na farko kuma satubdi lakal ayyam ma kunta jahilan kwanikai zasu bayyana ma abinda baka sani ba ko abinda baka tsammani ai ta duniya makaranta ce abinda kake ga baya baya wakana ba ko baya kasance ba ko baya zama ba in duniya ta je zamani sai nuna ai zamani ke nuna ma wani abu kai ma yake ce kai wani abu sai ubangiji da kanka zai kalli wani abu in aka wani canjin yanayi in aka wani canjin wani yanayin nan aka juya aka yi aka yi kai da kanka in duniya ta yi wani abun nata zaka ce wani abu sai sai ubangiji dan wannan ai Allah subhanahu wataala yake shine zamani shine mai da zamani dan wannan ai malamai masu hikima suke cewa zamani bai da amana zamani bai da amana a can wani mai hikima da yake cewa arba'atul la amanatul lahunna abubuwa guda hudu wanda ba su da amana da ya fara ma zanawa sai ce ma az-zamanu wal malu wal mulku wan nisa'u abu hudu ba su da amana na farko ce zamani zamani bai da amana duniya ba sai tana yi da kai ba eh in wani zamani ya zo ya tsaga ka sama ya zubda ka wani a ba shi labari ma a ce kai ne na ce ne sai ce ba kai ne ba zamani shi ke sanyawa mutum da mulki da jiniya ana bin shi duk inda ya shiga yana hucewa ya huce huce zai ga wanda yake bin shi da jiniya yanzu shi yake tsare shi yana kashe ya yi in bayan gari ma zai tsara raka shi ko ko mutumin kirki zamani sai sa ya zamanto wanda ganin shi ma aiki ne sai ga kai wanda da ake ke baka wahala ka gan shi yanzu shi ne ke so ya ganka duk zamani don wani duk abin da zamani ya baka zamani bai da amana ka kai don wanda yake cewa satub di lakal ayyamu ma kunta jahila zamani zai bayyana ma abinda ma baka sani ba abinda baka ga zai wakana zamani zaka ga haka da wannan masu kuma sai ta zamani bai da amana cikin abubuwa guda na guda hudu na biyu sai arba'atun la amanatun lakun da kurke arba'atun abubuwa guda hudu wasu da amana almaru azamanu zamani walmaru dukiya kudi bayyana amana in ta yi lalace duk daɗin ka da mutu yayin ka kudi bayyana amana masu kima suka ce kudi bai da amana na uku sai ce ne walmulku mulki bayyana amana duk daɗin ka mutum duk yadda kuke in aya ɗaya kuke rabawa gwargo ɗaya kuke kwana mulki bayyada amana mulki bayyada amana shi ne ci almulki da wani in ka karanto tarihin musulunci gaba ɗaya ko ka karanto tarihin masu mulki zaka gaba cin kan da bayi ba saboda mulki giyan mulki zaka ga wa ya kashe kane kane ya kashe wa ammi ya kashe ko ka kashe tantan ɗinka ko ka kashe ankul ɗinka ko ka kashe mai saboda mulki kan su tarihi masu mulki haka ne saboda mulki bayyana amana sai na ƙarshe ce bi eh na da yace wanda sa'u an suka ce yayi tsare ne masu fasu masu tafsiri masu shari akan me wannan wannan ba hadisi ne ba wannan masu hikima ne nake wani ba hadisi ne ba wannan wanda yace arba'atul la amanatul hunna ba hadisi ne ba me hikima ne wani na hudu sai ce sai ce mata ma ba su da amana shi mai hikima mai hikima a na hudu sai ce mata ma ba su da amana to wanda kuma sai a ga duniya ala ala tare da istiqra'i duniya ta nuna wannan anya da yace shi mai hikima da yace mata ba su da amana wanda suke shari akan hikima tashi sai suka ce a a ana samu uwar iyalai uwar garke wata tana da amana wadda kuke tare da ita wadda ai mace suna ta kama ai mace da kai wadda in an zama daya ai iyalai abin da ya same ka ya same ka to aka ce banda ba suka ce banda ita mu gane da shi wannan wanda ya zana wani abubuwan guda hudu ya ce basir amana mai hikima ne ba hadisi ne ba ba nassi ne ba kawai a mai hikima ne ya ce arba'atul la amanatul lakunna wannan abubuwan guda hudu ba su da amana sai mu kuma karatu shi albata bin al-abd ya ce ne wa ya'tika bil ahbar labari zai zo ma ko kuma wanda baka bashi guziri ba zai kama ni zai kama labari yana nuna ma ne satubdi lakal ayyamu ma kunta jahila kwanikai za su nuna ma abinda baka yi tsammani ba ko kuma kwanikai zai nuna ma abinda baka sani ba ma ko kuma kwanikai zai nuna ma abinda baka ga zai abku ya abku in zamani sai nuna ma wannan kenan yau da gobe kamar da bahaushe ke cewa yau da gobe yau da gobe sai a hankali ko to yau da gobe da ya gani yau da goben nan sai a hankali yau da gobe take nuna ma abin da kai a mafarki ma ba ka gani bai abu yau da gobe sai ta nuna ma shi shi ne wannan bai ta gani mun gane to kenan irin wannan karin magana kenan wanda wani sha'iri ne bai an ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana hakuri da shi ba annabi kenan wannan ai tun kan a ahi annabi da wani shekara 30 ma shi wannan sha'iri ne ko sai a ga annabi abu nasabat sai ya rika faɗin wannan baiti karanta hadisin
قال حدثنا محمد بن ص... بن صباح حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن إكرمة قال سألت عائشة رضي الله عنها هل سمعت رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل شعرا قط فقالت أحيانا إذا دخلنا بيته يقول إذا دخل بيته يقول ويأتيك بالأخبار من لم تزودي to wannan ruwa da zan makaranta ruwa ya ce imam tirmizi cikin ashabu sunan tirmizi ya kuddota nisa'i ma ya kuddota kenan take cewa hadathana muhammad bin sabahin ko muje masu litayi hadathana walid bin abi sauri an samakin an sima an ikrima ikrima ba ikrima sahabi ne kirma kala ya ce sa'altu aisha ikirma ɗalibi ɗaya daga cikin ɗaliban bayan abbas shi ikirma ya ce sa'altu aisha na tambayi aisha siddiƙa kumaira ikirma ya tambayi aisha da gyallawa an ha yadda allah ta tabbata a gare ta ikirma ya ce wa aisha hal sami itin rasulillahi shin hal esti shin kin taɓa jin manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya tamassalu shi'iran yana kwaikwayo ko kuma yana buga misali da wata waka kattun kuso daya kamar kin taɓa jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana buga misali da waka kuso daya shine tambayar da aka Aisha hal sami'ti shin kin ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yana buga ya tamassal yana buga misali shi'iran da waka kattun kuso daya faqalat sai Aisha ta ce a hayani wani shi a hayani wani kan wani lokaci wani lokaci iza da halabai hu idan ya shigo gida ya kulu ina shi yana cewa waya atika bil ahaba mallam tuzawwid wanda baka bashi guziri ba zai kawo maka labari ina jin yana wadin wannan shadar din baitin nan na wannan mawakin wanda ake cimewa wanda ake cimewa tarfata bin abd sai aisha ta wadda kenan ruwaya na kasama shi ne karanta ta kwanan mishirin
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن لي عن طاووس عن ابن عباس قال إنها كلمة بين إنها كلمة النبي نبي ويأتيك بالأخبار من لم تزوج to ga wannan ruwayar ma yace hadisana Abu Nu'aym qala hadisana wa hadisana wa سفيان ولا سفيان الثوري عن ليس عن طاويس عن ابن عباس عبد الله بن عباس قال يجي انها كلمه النبي wannan magana kalman manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallama innaha kalmatu nabi wannan magana kalma wace ce kalmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce wace wa ya'tika bil ahbari man lam tuzawwid wa yani fasabe wanda baka bashi guzuri ba ma zai kama labari sai Abdullahi dan Abbas ya ce wannan kalmai ta cewa ta ɗarfata bin ab wanda yake cewa wanda baka bashi guziri ba ma zai kama labari kalmatin nabi annabi yana yawan faɗinta ba yana faɗinta ba a hayana yana faɗinta wani shuɗi yana faɗinta to kenan wannan me darasin da buhari ya kama wannan baba akan jin shi'ir shi'ir muka ce shi ne kala biyu da kwai shi'ir namu ne na zamani ko na ganga da kiɗa da gitar da sauti da rerawa da karyawa da girgiza wannan kaɗa almice ce haramun ce mun gane ita shi'ir wannan wadda aka buga misali da ita aka ce annabi ya ta'o mai da kalmai kenan shi'ir ce wanda ake yin ta baiti baiti haka wanda kamar wa'azi ne a cikin ta ko kuma wani abubuwa ne ko wani hikima ne kamar yanzu yanda ba a kama zaga wa'ansu suna faɗin wani abubuwa ne hikima ne to amma dai ba da wata mutum yanzu ba da ke tar da kanga ba ake yi ba kenan wani ai abu ne na mi na hikima kenan amma ne duk da wannan shi annabi sallallahu alaihi wasallama akan wannan shirgin abubuwa ne na hikima ne don shi annabi bai damu da ita ba zai ga in zai ka baitin ma wata bai kashi daidai don an samu ga ruwaye wannan da ta zo ga wani guri wannan ruwaye yadda ta ce sai aka cewa al'aisha aka ce mata halkanin rasul ya ta masalu bi shi'ir aka cewa aisha shin annabi sallallahu alaihi wasallama yana buga misali da waka kamar da wani baitin waka annabi yana buga misali da baiti na hikima yana yin wannan sai aisha ta ce sai aisha ta ce kana shi'iru abgadul hadisi ilayhi ita waka ita ce mafi kin magana gurin annabi kana shi'ir waka ta kasance abgadul hadisi ilayhi ita ce mafi kin magana gurin annabi walam yatamassalu bi shay'in min shi'ir bai taɓa buga misali da wata waka illa hazal baiti sai wannan baiti sayatika bil ahbar ma kunta malam tazawwur yace sai dai wannan baitin ji Aisha sai Aisha tace shi ma wannan baitin da ya fara kashi fa yaji al ahiruhu fa yaji al awwaluhu ahiruhu ko kuma ahiruhu awwaluhu kamar na ba ce ba wa yatika bil ahbari to shi annabi zai kanta sai ce mallam tuzawwud yatika bil ahbar da na kaka kenan bai ka da ko sai Aisha sai in zai ka sai ka farkon karshen ko karshen farkon da yi wannan faƙala abubakar sai abubakar siddiq yana kusa sai cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama laisa hakaza ya rasulillah wannan baitin da kashi manzo Allah ba haka ba shi sha'irin ya wani sai annabi ya ce mai inni lastu bi sha'ir ai ni ba mawaki ne ba kenan hikimar da zai gane wai dan annabi bai kula ba da waka ko wannan ta kirkin ma bai iya kata dai Allah ya kiyaye shi da wannan cewa abubakar inni lastu bi sha'ir ni ba mawaki ne kuma sai ma daidai da wada Allah subhanahu wa ta'ala da yake cikin suratul cikin suratul suratul yasin wa ma allamnahu shi'ra wa mu koya mai ba waka wa ma yanbagi lahu ko bai kamata ba gare shi waka da wannan annabi ce ni ba sha'in ba da wannan ƙarƙashin wannan aye ta cikin suratul yasin da ta ce wa ma'allam nahu shi'ira wa ma yanbaghi lahu ba mu koya mai waka ba ko bai kamata yi waka ba duk malaman tafsiri sun suka zo fasar aye sai su ce la yuhsinuhu wa la yahfuzuhu bai kiyaye wakan ma ko da zai ka baitin bai kashi dai kenan ko da wa ya atika bil ahbar man lam tuzawud sai ce man lam tuzawud ya atika bil ahbar kenan bai kiyaye ba bai hadace ba kuma sai aka ce wa iza arshadahu lam yatimmu kuma in yayin karanto ma bai yi da bai ai shi wannan baitin ba duka ne ba satub dilakal ayyamu ma kunta jahilan wa ya'tika bil ahbar man lam tuzawwi shi kuma sai annabi ko ce wa ya'tika bil ahbar man lam tuzawwi kenan ka ga rishin ba abun muhimmanci kenan bai iya ka baitin kalkashin wa ma allamna shi'ra sai suka ce ko da karanta shi'ir din wanda take ta kirkin bai ka baitin gaba daya ko kuma bai iya ko kuma mai da gaba baya ko kuma in ya kama zai kashi cikakke da wannan da ya kashi ba daidai ba da abubakar ya ce ba haka ne ba sai ce lasto su sha'ini ba maki ba da wanda ita irin waka ta mutu yanzu wadda sai allah kiyaye wadda kana ji tana ji ina ji kowa na ji a salula wanda sai allah kiyaye eh ita wannan kadan annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana ya hana mu kuma kashin duniya ne nake wanda duk inda kake sautin ya iske ka ko a masallaci ke sautu maka ya ko a banka zai baka wa maki yanzu ƙarshen duniya ko kana muna ɗakin Allah ma kana ɗawafi zai ga wata solashi tana rera inda annabi zamanin shi ne sahaban nan su abubakar su umar bin hada ba ta nisa da kanka ba eh to wanzu duniya ke shi ku annabi sallallahu alaihi wasallama a hadisai da dama ya hana kwata-kwata a jiwaka annabi sallallahu alaihi wasallama ga hadisin buhari wanda abi huraira ya fito shi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa li an yamtali a jawfi ahadukum qayhan hayrun lahu min an yamtali a shi'ran dayanku ya cika cikin shi da mugunya ta kurji ya cika cikin shi ya koshi ya gyatsa shi ya yi mai alheri da ya cika cikin shi da waka yanzu ka ga yanzu ai mu da al'umma yanzu da mi suke cika cikin su da waka tun da ji yanzu da yaran mu da yara aka maka lamu da yaran wani da yaran wani da yaran wani yanzu da su zana ma duk wani mawaki a jere sai ga su san sunan shi ko kare da waka sun ida har zagaye da su duk kowa sai da na gaza annabi ko yace le an yamtari jawfu ahadukum qayhan dayan ku ya cika cikin shi da bi da mugunya ta kurji mun san mugunya ko kai cika ciki kai gyatsa da ita shi yake alheri gare ka daga cika cikin ka da waka to mu ko yanzu kuna mu da ne da waka tunda yanzu sai Allah ke yi mafi yawan kuwa ka dauki salular shi da wa'azin da yake ciki da waƙoƙin da suke ciki da kira'a da suke ciki wa zai rijaya sai illa ma rahima rabbuhu ko mace wata inda yake waka ta zo wannan hadisin kuma a muslim ruwayat abi sa'id al-khudri abi sa'id al-khudri yake cewa bayna ma nahanu nasiru ma a rasul sallallahu alaihi wa sallam bil arsh iz arada sha'irun yanshin wata ran shi abi sa'id al-khudri muna tafiya da annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ga wani mawaki gaban mu yana waka yana rera waka irin ta rera nan sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ce musu huzu shaytan ku kama wannan shaytan wa au amsiku shaytan ko kuma ku damko wannan shaytan sai ki ce musu li an yamtala a jawfu rajulun qayhan da dai cikin dayan ku ya cika da mugunya hairul lahu shi yafi alkhairi gare shi an yamtala a shi'iran da cikin nan nashi cika da waka kenan kaga dubiye wannan bi hali kenan a wannan hadisan hadisai ne na hani ko kuma ana sai muka jini annaba aka ce ya ji baiti dai ko to me in ka gama siya zaka yi tarjihi tarjihi kenan waka irin wannan tamu ta yanzu me buga musu menene haramun ne wanne ne wanda ma annaban yayi ya buga misali da ita irin waka ce ta hikima wadda ba ganga ba rirawa ba ba ba kamar yanzu ma a malamai da dama manyan malamai ko a zaka sun ce sha'iwa ne ya ce kaza wani a wa'azi zaka ji ya ce kamar yadda dan koyro yake cewa ko kamar yadda yake cewa kenan ka irin na hadisi na aisha ka ɗauki mai kyau kabar mara kyau kenan waka gaba ɗaya hukuncin ta mine ne sai da irin waka ta mai ta hikima irin wannan mun gane kenan waka ta hikima irin wannan wadda za a yi bayani kamar da kwai hadisin abakuraira da kwai wani mawaki shi ma da aka yi shi shi zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama aka yi shi shi ana ce mai labi diwanin ai da kwai diwanin shi ma'ana ayyukan jami'a labid to shi labid shi zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a kai shi shi mutum ne wanda ya karanta a littattafan ahlul kitabi ya karanta littattafan ahlul kitabi sosai a littattafan ahlul kitabi ya ga da kwai annabi zai zo a ƙarshen zamani kuma wannan annabi za a ke shi a makka kuma ya hijira zuwa madina to labid ne sai yake cikin ishtihadi yake ta karatu yake ta karanta littattafan ahalin kitabi kuma bai cin wannan yake ta tsara irin wannan waƙoƙin na tauhidi na abu Allah ko ya nuna abu Allah a yi tauhidi a yi ka zaki da tsara shi ne shi yake annabcin kokarin shi tunda an ce za a samu annaba a makka shi ga shi dan makka ko annabci kokari ne kusa shi Allah da yake ba da annabci ba mine ne ba ba kokari ne ba shi annabci mine ne ihtiyar ne Allah zaɓa ne yake daga cikin bayin shi ba kawai Allah zai ba da annabci ne ba a cikin bayinsa a zamanin sai kalli al'umma ta zamanin ya ga wane ne lamba wani a ibada a ce shi ne annabi ba haka ne ba da annabci shi ba da annabci ne ne zaɓi ne Allah ya taru min ibadihi man yasha Allah yana zaɓa daga bayan shi wanda ya so ya ba shi risala shi ya ballaka kenan nabi yake ga shi ne dan ya karanta a littattafai ta aiki za ka annabi da ƙarshen zamani amma ka kuma gashi an maka to ya yi ta waƙoƙi shi ma na tauhidi na mine na mine ne kwatsam sai aka ba muhammad sallallahu alaihi wasallama risala da aka ba Muhammad sallallahu alaihi wasallama risala sai hasada ta shige shi duk da wannan hayya mutu bai musulunta ba to shi ma zaka ga da koyi diwan din shi zaka ga diwan din shi dukka tauhidi ne kuma zamanin annabi ya rayu amma dai bai shiga musulunci ba har annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma yana buga misali da kalmar ladin ga hadisi a baku rera annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna asalaka kalmatun qala ha sha'ir kalmatul ladin kalma mai gaskiya wadda sha'iri ma wani mawaƙi ya faɗe ta shine kalmar da labib ya faɗi a cikin baitin labib shine ke cewa ala kullu su wallahi ko kuma ala kulli shay'in ma halallahi badin ala kulli ala kulli shay'in ma halallahi badin dukkan abu in ba Allah ne ba to kakkare ne banza ne ka ga tauhidi ne to labi da tauhidi ne wannan yana ka ga wannan kalma ce tauhidi da wani annabi yake cewa asdaqa kalma qala ha sha'ir kalmatul labib kalma ta gaskiya wadda wani mawaki hodi ita ce wadda labib ya hodi kamar inda yace bi muka ce ala kulli shay'in ma halallahu fadilu duk abu wanda ba Allah ne ba wannan kakare to kaga wanda duk ana ba da reference da irin abin da suka faɗi amma dai ba waka ce suka yi da ni da ganga da kida da rawa da karariya da sauya murya duk su yi wannan ba yana haka zan mu gane in kai ta'aru din hadisin na hannun da an ce an ji sai kaga wanda aka jin ba irin namu ne ba na yanzu kuma su matan da suke ji ba irin na ganga ne ba ko na kaza na kaza irin na kalmomi ne da za a wuɗe su akan mi akan hikima tun da ka ɗauke zuwa ƙoƙin tsayin wa ƙaba na an ka da gangai ka da wani abuwa ai wa an su kalmomi da suke hudu dimi ne ne ai kalmomi da gane hikima wanda ko da su yi hadisa ba sai ga wasu kalmomi ne na hikima na tarbiyya na wani abubuwa to irin wannan ne ake shi wallahu ta'ala a'ala sai babu na gaba na nawa 343 yace babun ma yakrahu min at-tamanni ma yakrahu min at-tamanni ma yukrahu ma yukrahu min al to abin fatar da ake ake mi kinta ko kuma fatar da ake kyamatta bahaushe yana cewa fatal fata alheri kenan fata alheri na shine buhari ma babe ai da kwai mayu kurahu mina tamani fatar da ake kinta kenan mutum kullum in zai fata yayi fatar alheri kai muguwar fata shine ma wannan babe yace mayu kurahu mina tamani fatar da aka aka aka ki ko kuma fatar da aka aka mi aka kita sai karanta hadisi قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن, عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى فإنه لا يدري ما يعطى
to kenan wannan ruwaye hadisi ne wanda Imam Ahmad ya hudo shi a cikin Musnad amma dai hadisi ne wanda isnad din shi yana cikin silsila ahadith cikin da'ifa yana cikin ahadisi da'ifa shine ke cewa hadisnawa musaddad kala hadisnawa abu awana anwa muje anwa an umar bin abi salma anwa an abihi an abi hurairah anna rasul sallallahu alaihi wasallam qala idza tamanna ahadukum idan dayan ku yi fata idan dayan ku yi mi fata falyan zurma ya tamanna ya kalli abin da yake fatar fa inna hu la yadri ma yuda domin shi bai san abin da za a bashi ba fasar hadisi idza tamanna ahadukum idan ɗayan ku yayi fata falyan zurma ya tamanna ya kalli abin da ko ya duba ko ya kalli abin da yake fatar fa inna hu la yadri domin shi bai san ba ma yuda abin da za a bashi me ki kanta da mu wannan kenan mutum duk in za ka yi fata ka yi fata alheri kenan abinda ka yi fata shi ne za a baka kenan kaka zama ko kai kullum a ranka kana fatan sharri da kanka ko da wani kenan janyo fatan sharri da wani naka ko da kanka to kamar tambaya ce kake a baka dan wannan ga wani hadisi yake cewa idza tamanna ahadukum idan ɗaya ku zai yi wata fata falyaksur ya yawaita yin fatai fa inna ma yas'alu rabbahu azza wa jalla domin wannan fatar da yake kamar yana tambaya Allah ne mai girma da buwaya kenan fata da kake yi a ranka kana son wani abu to wannan fatar ka rika yawan yin ta domin fatar nan da yake yi kamar kana roƙon Allah mai girma da buwaya kenan kuma akis din wannan fata da kake yi ne na sharri to shi ma kamar kana fatar sharri ne a kanka kamar roƙo da kake a baka a baka abu kenan wannan hadisi abu ne kanta da mu duk in za ka yi fata ka yi fatar alheri domin ita fata kamar roƙo ne kake kana Allah a bari abin hallo kuma in zakawa wani naka dan uwa musulmi wata fata umar fatan alheri kenan ita fata tana bin zuciya kamar kana wa wani mugun fata kamar kanka ne kake wa abu shi ne ke nuna ma kenan al'ada ba hausha wacce ake muna ma fata alheri kenan duk in zama wa mutum fata mai fatan alheri dan wani iza tamanna ahadukum idan ɗayan ku yayi fata fal yanzu ma ya tamanna ya kalli fa inna hu la yajri domin bai san ba ma yuda abin da za a bashi sai babu na nawa 344 sai yawa babar suna ya ne tarjama babe la tusammu al-inaba al-karam la tusammu al-inaba al-karam kakku kakku kirayi la tusammu kadda ku kirayi inabi da mai daraja tarjama babe kaku kirayi inabi mai daraja la tusammul inab kada ku kirayi inabi da sunan mai daraja wannan darasi ne yake bamu kuma a wannan darasin da zamu dauka shine darasin mu na ƙarshen duniya ne yanzu kamar annabi sallallahu alaihi wasallama da yanzu duk wani abubuwa da sahabbai suke yi wanda kiran abin ya sauya ya saba musulunci sai hana su kamar misali annabsa a sauran hadisai sai aka ce a ƙarshen duniya duk abu wanda bai kyau zai sauye suna kamar duk abu mai kyau za a rika mai langajin sunan mai kyau za a kira shi sunan mai kyau ko kuma a rika juya karin magana kamar yanzu da ake yi yadda ake yanzu ai da kowane hira da sai ai a gaban ka ba abin da ake ba kamar yanzu mutane za su je wani guri wanda bai sha wani guri ba sai sai zamu je wa'azi misali ba ana wannan ba su kawai da zasu zan su kote wani guri sai sai zan muje gurin wa'azi ina ce hudu a kan ba ta shiga ba ta gane ba ke a nan mu gaba gurin wa'azin nan su kuma a tarin ɗin sun san mu gaba gurin wa'azin nan ina ne za a gama ai da kai wannan abu mutane eh to can ma zaman annabi kenan da ko irin wannan wanda annabi isko ana shi ne ya hana kamar inabi a lokacin musulunci umar karatu labarin giya ai musulunci har yanzu harkar musulunci ana mi ana shan giya ko ka a haramta giya sai da aka bar etaf etaf etaf aka haramta giya da harko musulunci harko musulunci ana shan giya ko na biyu ha aka ce in dai za ku yi sallah kan ku shata to kwana cancan kenan yadda aka bi mataki mataki aka haramta giya da harko ba a zuba aka ce giya haram tunda sun saba to a wannan lokacin da me ake giya inabi to sai zama ita ce inabi ba a ce mata ma inabi don jin daɗin yadda ake sai dai a rika ce mata itaciya mai daraja kenan a gani daga aka ce so mun abu mai daraja ka sami zaka so inabi kenan ana cewa inabin itaciya mai daraja mai karamci ana hudu ne ba don wai daɗin da ba don da ita ake mi giya da annabi ya zo shi ne ce masu to daga yau inabi kakku kare ce mai itaciya mai daraja game yanzu giya ya sunan da ruwa yau kace ruwa ai kaga ka sa wa suna kashe duniya ko kace barasa barasa ma ai mai barasa ma ya abin girki ne eh giya ce amma dai ai bata dauki wasu sunanta na giye kamar karshen duniya shi annabi ta wannan ilimin ya hana sai ce to ƙarshen duniya al'umma za su rika sauyawa suna komi kaga giya ta wuta daga sunanta na giya an gaya mata wani suna karuwa ta wuta daga sunanta na karuwa an sake mata wani suna duk wani abubuwa ya sake suna mai zaman kanta yayin sa ce mai zaman to mai zaman aure ya sunanta eh kaga mai zaman kanta an ce mai zaman kanta ai kaga ba ɗaya ke da bai zama aure haka giya kuma kan zo kace giya ba ɗiba take da farasa haka ko zo kace ruwa ba ɗiba ke da giya haka kuma zama kote za ku kote za a kote a yi wani guri a ce mu gama gurin wa'azin nan kenan kaga an sauya mu an sauya abu su ba kenan to irin wannan ne a zamanin na can kenan inabi sai su ce mai mi inabi ta ce mi itaciya ne daraja ba a ce mai inaba da annabi ya zo ce to daga yau inabi sunan shi inabi in aka ce mai daraja mutum musulmi shi ne mai daraja itaciya wanda ta inabi mutum ya yi ta daraja kan wanda ya kira inabi da sunan mai daraja balle in aka kira inabi da sunan mai daraja ana giya da shi kenan an karawa akwa daraja giya to shine wani hadisin sai
قال حدثنا عادل قال حدثنا شعبة عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولن أحدكم الكرم وقولوا الحبلة يعني العنب wannan ruwaye ya ce hadasana adam kara hadasana shu'uba an samma an alkama bin wa'il an abihi ko an nabi sallallahu alaihi wasallama kala annabi yace la yaqulanna ahadukum alkaram kad daga yau ɗayan ku ya rika cewa inabi alkaram abu mai daraja wa qulu ku rika ce mai alhabala ku rika ce mai habala ku ce mai sunan shi kenan ku ce mai inabi dan haka ce habala ita ce shajaratul inab ita ce inabi ita ce ake cewa habala kenan wa kulu ku rika kama sunan shi kuna ce mai inabi shine fasatawa ce ya ani al inab abin da yake ne habala yana ne inabi kenan daga yau inabi da kuke ce mai mai daraja mai girma mai dokaka babban mutum me yasa ake ce mai wanda ana giyar shi daga yau kawai ne kalace mai wanda a kama sunan shi a ce mai mai inabi ga wannan ruwa ga ruwa da take muslim wani hadisi ne sahihi ya zo muslim ya zo gurare da dama ga ruwa muslim sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yaqulanna ahadukum lil inabil karam kad ɗayan ku ya cewa inabi icce mai daraja fa innal karam qalbul mu'min shi mai daraja zuciyar mu'mini ita ce mai daraja kenan daga yau ka ku ƙara faɗi walakin qulu alhabala ku rika kama sunan shi kuna ce mai itace inabi ga wata ruwaya kuma sai ce daga yau la ya kulan a haɗuku da inar karar fa innal karma a rajulun musulun kenan mutum musulmi shi ne mai daraja ba ita ce inabi ba don ana yin giya ita ku ce mata mai daraja kenan daga yau ka ku ƙara gaya mata wannan ku kira ita da sunan mai habala habala shi ne maka ce shajaratul inab kenan inabi ya tsaya da sunan shi inabin shi daga yau ka ku ƙara ce mai mai daraja ko muka ce wannan dama shine ko muka ce Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisai dama an ce karshen duniya abubuwa su ne zasu sai suna ko mi take suna zai ko mi abu wanda da an kama sunan shi daga wani abu ne na aika aika babba yanzu sai a sake ne suna sai ya zauna ka ana kiran shi da sunan kiri yanzu ba zan can waka ba muka yi ai zan can waka ga ko zan can waka da warko muka yi ko aka bambance waka da ake ji da waka da ba a ji ko to yanzu waka ba ta sake suna ba ba waka ba sai kai yanzu da muna mata ana karye karye ana juyawa ana menene sai suna waka begen annabi ai ta sake sura sai a ce begen shurari bege bege annabi da ce ba ita kuma ga kala bege bi zaka da eh yo ai ta sake sura wai eh kenan kamar ina bin aka ce mai girma waka ma yanzu ta yi ta sake sura in ka kala sai ka ce kalli bege yan bege za ce yan waƙoƙin bege to to ko wakaci da kaka ta sake sura to yanzu ka sawwara da kanka ka sawwara da kanka zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam Umar bin Hattab daga an yi abu kaɗai ce daɗi ne adalbu in ku bari in bigi kanshi to yi in sari kanshi ko to yanzu ka sawwara ga yana imajin tuwa kai da kowa zamanin annabi ne zamanin annabi a wuto wannan abin gabansa abubakar su umar ana rawa da mata ana ɗigili ana ɗigi a daga saboda allah umar ɗan haɗari da su eh kalla za su yi kawai mace saboda yanzu umar su abubakar kalla za su yanzu kamar dai gani ai ɗigi da mai kallo na ɗigi ai kallo yanzu ka gani an je da mata ba ka ana takkare gidi ana ta waka a ce bege ne to mukaddara yanzu gaban sahabbai ne su umar bin haɗa su abubakar su to kasar dai masu sahabai masu tsayi su ɗauki takobi masu kuma raunin ko su sume ma a wani suma ma ne eh irin su abu kwarera su abizar da gifari sai kawai da yana aibar da su eh to ya suka to kira to kuma ya suka gaji amini an canzawa abu sula kenan wannan ita ruwaye tana karantar da mu ne annabi ya hana duk abu na banna a sauya da shi in ka ɗauki kuma ka ajiye hankalinka da gani yanzu zamanin mai cutar haka ne duk wani abu sauya da shi sai ka yi lambar a gaban wani ma zai gani ka ce mu gabu wurin ka zafi kuma ga abu ka sake a wasu mu gabu wurin eh mu lifa sai yawa eh duk abubuwa na ɓannan su amai mu lifa ko sai a yi wani mu lifa a gaban wa eh sai dai wanda ya ce wai ta ce mu daga aikuwa gane wa yake eh amma dai a gaban wani yake mu da fasin ba an gane ba a ce ayi kaza ayi kaza ayi da sak mu gabu guri kaza mu gabu guri kaza yau mu gabu wa'azi gurin wa'azi za mu kai ko fasar da yake ba duk wa'azin ba yanzu ka ka sauyawa abun suna to shine karkashin wannan la tusammul inabal kal kan ko kirayi da inabi gurkace mai me girma ko mai daraja me yasa suke ce mai girma ko mai daraja don zamanin su ana ni ana ni ana biya da shi shi ne ce la tusamman inabar kara sumiyar inabar karama suna cewa inabi abu mai girma mai daraja li annal hamra muttahizatun minhu dan daga shi suke doka su giya kenan dan wannan suke suke sanya mai abu mai daraja kenan daga nan sai muka dogo kenan duk abu wanda yake mai daraja ko abu mai aka ka sauya mai suna ka bata shi yana abu malalacin abu ɗaukashi da sunan shi malalacin shi abu na kirki same suna na kirki abu mai daraja alkaram waye alkaram iji annabi garwa abu sai da cewa qalbul mu'min zuciyar mu'min ita ce mai daraja da wata ruwa ce rajulul muslim kenan musulmi shine mai daraja ko musulmin ma sai sai fifita darajarsu wani ya fi wani inda aka rama ko inda lahi a tukakun kenan musulman ma ba ba suke daban-daban su wanda ya tsoron allah shi darja ta girma kenan wani hadisi bai kanta da mu ka a sassauya sunayen abubuwa na ɓanna a kiraye su da sunan kirki ba a yi kuma sassauya abubuwa na ɓanna a sauya musu suna da sunayen kirki alama ce ta tashin kiyama to yanzu mu je kallon balo ko da kallon balo kana zuwa kallon balon ka amma dai kaka ce mu gama a makaranta misali ko je kallon balon kalla kai da Allah ka ko kai su gaba da gaba amma dai ka zo kace mu gama a makaranta ai ka kare kamar wani abu wanda kaka hode ka je kai abin lahin naka ba diya ne ba eh sai ai innal hasanatu da mai dole sai ai eh tsakanin sallah da sallah wannan abu ya goge amma dai sai ka je kuma kai wata kalma ta kafirci akan abin kuma ya zama to daman inal hasanatu mata iya gode shi ba eh duk da zaka je kallon wani abu ka ce mu je kallon wa'azi zaka je wani aka ce kaza kenan wannan kaga wanda ka tsaya ka kalli abin ka kai da inal hasanatu ka tabu jama'a amma dai kika ji abin ka bata ka bai da shi izgili kenan kamar kana izgili ne da ni da ayoyin Allah kenan duk karshen duniya malamai suka ce yana daga cikin min alamata sa'a tagayyirul asama tagayyirul asama a tagayyirul asama inna yana daga cikin alamata sa'a duk abubuwa sake suna giya ta sake suna komai ya sake salo komai banna komai ya sake salo yanzu ka dauka da misali in ka ja baya nan da shekara ranta da yanzu wani lokaci aka yi shan giya eh yanzu aka shago to mu yanzu ɗin ka ɗoka yanzu a garin nan yaushe rabanka da a gari ka ga mu muna yara mutum sai su ana bashi ana yayi su yayi su yayi su yanzu yaushe banka daga wani eh da ko wanda gani yanzu wanda yanzu ga wani yayi su ana bashi ana yayi su yara kamar da gani na fil da da ana bashi yayi su yayi su kuna biya ra ku ba sa bashi kaga wannan eh to da haka ne to eh kenan na biyu kuma a da duk gidan giya in an tada ka ga gidan giya ga gidan giya ga gidan giya ga gidan giya ga gidan giya an sa ma ba da gana yanzu da kun eh ba to wani aka yi fana da wancan kamar din yanzu wani zamani ne nake ciki iskanci ya sake salo ya sake ne salo amma ne a yi aka yi fana a yanzu aka yi fana a da in ka ɗauki gidan karuwai in ka je unguwa guda wannan ita ce gidan kawai kowa sani sai su zo su shera a kujera kawai ka san gidan kawai ne ga su a kujera a gidan kawai a duk shekarun ba haka ne eh in ka je can waje zaga kawai gaba titin nan an san wannan unguwa gidan kawai ne ga su a kujera to yanzu wa ina ciki wata babu su eh kenan kaga mai iskinci ya sake salo kuma da in zaka tashi ana gidan karuwa kan ka samu gidan karuwa sai ka tashi daga ungo ku kai doguwar tafiya ka je sai ta ungo gidan karuwa ka je zuwa iskanci yayi ne ne shi duniya shi iskanci sake salo shi wanda bai gane ba sai ga kamar arshili ne shi kuma yanzu aika aikar da ake da ɓallar da ake shi ne wani bai gane mai zaune ya ce kai wannan wa'azi da ake gari ya ci gaba duk inda na sani da can gidan karuwa gidan giya gidan da ce duk arihi su kai albarka ta safa gari sai aka zama da shi aka ce kai ba haka ne ba salo ne sai to kaga to mu da kawai zamanin mu wajewa ba haka ne ba ga bar bar in za sa bar kaza gidan giya kaza kawai kasan gidan giya ne mutum shage shi zo unguwa na su kuna bai shi kuna yayi su yayi su yana tangadi ya doki takalmi ya kuma haka to ya sai ka ɗauki giya ka sa a firigon ka mata kama ba ta sani ba haka ne eh mata kama ta sani ba zai ka ɗauki giya sai ka ɗauki giya ka sa a firigon ka ko a wani abu ka mata kama ba ta sani ba ko ɗiyanka ka ta sai jari ya sa ta haka yanzu hatta soyayya da wani shigantaka da dandigu da da a yi mutum sai dai dandigu ya je gidan siyari a kira ya hudo ta a zaure a yi mai ko to yanzu an wuce wannan yanzu dimire ne eh kana zamna kana wa'azi kai aka rabaka Allah a gida da kujera ko wahayi zai zo guda iya kai bai dodiya ka kuma shi ma wahayin kode ne ba ka gane ba kode ne ko kawai pom da bitin on sebuwa kawai ko doka sola ka sani eh kawai pom da bitin kawai on sebuwa pom da bitin je si là-bas kaza to ka sani kai ko kana gida aka rauka lawa kana eh to kaga iskanci yayi ya sake su da wani alama shi musulunci kullun shi yake fasa ta kanshi da kanshi ai da wani hadisi yake cewa karshen zamani karshen zamani namiji daya karshen zamani namiji daya mata 40 za su bi shi to mucin da mara yana fasa tamu hadisin sai rika fasa tamu kamar karshen duniya namiji ɗaya ma za su bishi ko hutawa ne zaka yi yanzu ga abdul gayi na ya hoto na tafiya za a rika likuwa abdul ina sanka abdul ina sanka can ma noma haka sai ga hadisa haka to ya yanzu ya ne hadisi ya fasatu ko a fasata shi ka gane shi hadisi yake ta misali karshen duniya in mata suke yawa namiji ɗaya mata arba'in suna bin shi to a can da yanzu kai ba ne sawa in kai muwan ani david ya zaka sakauna ne eh cikin da kai zaka huto ne in lokacin yayi imanin mutum suke lokacin in yayi karshen duniya ne ba za su rika koyewa in mutum yana yawo duk za a rika lekowa ina son ka ina son ka suna bai shi to shi kuma yani hadisi ya ne fasar shi ka dai gani fasar shi zuwa eh fasar shi zuwa mutum ɗaya da wanda sau da ya iya dragen mata nawa eh gai da wanda saula a lokaci da wanda saula yanzu a lokaci ɗaya kai da soya da mata nawa arba'in ka kana hudu a facebook youtube menene sai kai soya da mata arba'in ɗin ta taso inda kina ne kuma ta zo gurinka daga nan kawai kana gida suna binka zai ga mutum ɗaya mata arba'in suna bin shi to amma dai lokacin da a fasa tarihi ai sai yanzu hadisi sai rika sai fasa ta kai shi eh mutum ɗayan gane zaman ga zamanin mutum ɗayan mata 40 suna bin shi tun nan kaso mutum ɗaya sai kai dragen mata 40 daga wannan salulai inda da dira a hannunka kuma kowace tana binka ko haka ne ba kaga hadisi yayi ne ya fasa ka shi kenan kenan duk wannan ƙarshen duniya kenan duk ƙarshen duniya in ta zo iskanci yakan sake salo abubuwa na banna su sake suna kenan su lauye baka ganewa wanda wai ba nesa ba duk wani abu da ke wadda wadanda shekara 25 limamu mun bai san kama kai wadda ba haka ake ba duniya wata mamma da su lai daga an dai mini zuwa ta jike ba in kai mu wani talanta ma hudu ne ba ba haka take ba kuma a wancan lokacin ma ka siya tun a lokacin nan ma ɗan matan ma a wancan lokacin yanzu ka ɗauka mu wancan lokacin a fasali a fasali muna makaranta ga matan ga mu ko biyu matan duk da bugu ne ba kuma lokacin nan matan zai gansu da hijabi basu- lokacin ba hijabi masu sai kawai sun sa kanancin su ɗan yayin sa mayahi ne kawai sun sa amma dai sun yi yanzu masu niƙabin imani a sun yi koko sun yi masu niƙabin ne su imani tun da a wancan lokacin wani kwanance-kwanance ai ga sai ran da wahala zai ga an wani aksan in ko an wani langar in ko an wani tunne in ko an tun lafash in ko osibo ina da wahala eh da wahala amma duk kuna fasali ɗaya fas a fas haka kuna da juna kuma duka su da kananci sun ciki jinsu a ciki da wani abuwa ta haka amma dai babu wannan abu zai ga gida mata yan mata sun girma ke ji a cikin wurin guda nawa duk babu wannan amma dai yanzu ga sunan da niƙabi da da da imani zai ga wancan yayi ke na wani dimi da dauri ake zuwa nan na ƙarshen duniya kuma dukkan wani abubuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya faɗi iskanci ya sake salo abu na lalata da ya sauya suna komi ya sake da shi da kizo kuma muna taya muna taya ban mu ganewa abin ya sauya sai mu ga tidin duk banna sai da zama to abin kirki duk baka ganewa sai ka zauna kai ta tunani sai ga abu ba haka ne ba abu yayi nisa kuma sai babin gaba babun wannan hadisi mun shi tambaya babun qaulur rajul wai haka mun yi shi tambaya ka cewa mutum wai haka ya ne wai haka kai canka a hira ka cewa mutum kai canka da kwai wailun da kwai wai haka kenan lokaci ya sai mu tsara gani tun da wani hadisin kaular rajul wai haka da kuma kaular rajul ya hannata duk magana ɗaya ce duk wani baban da zai duka wannan magana ɗaya ce an iya da wani baban na 345 da babe na 346 duk magana ɗaya ce kawai bayanin ɗaya ne kuma sauran minti hudu kenan mu tsaya daga nan subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka da fata abinda muka karanta Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana Allah ya ba mu ikon yin karatun da zawa karatun a lokaci subhanaka allahumma